jama'a kamar yadda ku sani wannan littafi yana magana ne akan kungiyoyi na musulunci za mu yi dirasar su da tarihin su da sanin nawa nawa ne kungiyoyin da sunansu da aƙidunsu malam yace alhadafun min dirasatil firaq wai me ma manufan karanta shi wannan littafin kuma me ma manufan bincike akan kungiyoyin addini iya da amfani ko bai da shi za mu tafi kuna ji inda ba gane ba za ku iya tambaya su'alun qad yatabadaru ila adhanil ba'd kaman kaman yanzu ina karanta ma ne da Hausa ka ji kamar da Hausa nake ko ko sai na zo na ce su'al tambaya kad hakika yatabadar yana yawa kamar labari ne yanzu muke karanta sai kai kokari ka rinka fahimta su'alun qad yatabadaru ila adhanil ba'd limadha al-firaq wal madahib كأنه يقول لماذا ندرس الفرق ولماذا ندرس المذاهب الإسلامية وما الهدف من دراسة الفرق aims and objectives na karanta waɗannan ƙungiyoyi wa khasatan annahu mawdu'un sha'ik wa hassas me sha'ik mawdu'i ne mai kaya mai rikici hassas mai muhimmanci ولكن من الأهمية دراسة الفرق ومعرفة الأخطاء التي قد تجلبها على المسلمين هناك أخطاء تجلبها هذه الفرق على المسلمين وسكرا قري وانا وانا انجيو اسكي جاو مسلمين وخاصة أن هناك أيادي خفية حريصة دائما على إهداف نار الفتنة بين المسلمين مسمى أقوس أيادي خفية أيادي جمع أيد جمع يد an gane ko yawa ɓoyayyun hannaye da sun shiga cikin ƙungiyoyin nan na musulunci suna tura rikici da saɓani a cikin al'umma ɗalibin ilimi yana da kyau ya gane kowace ƙungiya ya san halinta ya san aƙidarta wa khasatan baina sunna wa shi'a shuf khasatan baina السنة والشيعة وحتى بين أبناء الطائفة الواحدة كيف؟ يعني حتى بين أبناء السنة دين. في اختلافات لكان أهل السنة لكنسو كو إن شيئا سوكنسو أو كيسا باني فقد جرت خلافات ومصادمات كن سم مصادمة كرو shi yasa aka ce da bamfa ta mota sunanta saddam bamfa bamfa ta mota din nan sunanta me yawwa abun karo kenan kuna khilafat wa musadamatun bayna ahli sunna ba'dihim wa ba'd abna'i wa ba'd ko fi ma sabaqa aw bayna shi'a ba'dihim wa ba'd haka ne wa hadhihi khilafat wal musadamat bayna al muslimina ad'afat al islam ko هذه الخلافات هي من الأسباب التي جعلت الإسلام أن يكون ضعيفا وما زال أعداء الإسلام يستفيدون من تفرق المسلمين في مذاهبهم فهمتم هذا الكلام؟ يعني أعداء الإسلام يفرحون ويفتخرون بخلاف الذي يقع بين المسلمين لأنكم اختلفتم kuna samun sabani a tsakaninku da rashin jituwa shi yasa sai su kama ɗayanku su mai illa su yi maganin shi suna alfahari da su raba tsakaninku divide and rule farrik tasut ka raba kansu sai ka samu daman shugabanci da shugabantansu da jagorantansu in dai an samu rabuwar kai to abokanan gaba suna so amma in kun haɗa kai kinan za ku yaƙe su ai وهم من أجل ذلك يوسعون الشقة شقة الخلاف بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد ينقري أربط كاننسو وفرقوا بين السني والشيعي في العراق ولبنان كو وساروا على نفس الطريقة في بقية بلاد المسلمين وليس دراسة الفرق إقرارا أو فرحا بها ba muna yin dirasan wannan ainihin kungiyoyi ne don mu tabbatar da su ko mu karanta muku aƙidun su wai don ku yi aiki da su ba ko muna alfahari ko muna son su ba a'a au shamata alal akarin ko kuma yin dariya ga wasu wanda Allah ya jarabe suna ce wannan kungiyoyi wai a wulakanta su ko a musu dariya ba haka bane ba wa inna ma nadrusuha wa nabhasu fiha littafarruq alhasil bainal muslimin لنعرف التفرق الحاصل بين المسلمين وهذا التفرق قد مزقهم وفرقهم إلى فرق وأحزاب وكذلك فإن إعادة الحديث عن مذاهب وفرق مضت maimaita zance dangane da mazahib da firak mun yi fassara ko ya gabata wa bayanu ma fiha min butulanin huwa manhajun mustamaddun min kitabillahi ta'ala bayanin barnar da ke cikin kungiyoyi wannan abu ne da aka ciro shi cikin alkur'ani za ku ji nan gaba falakar kassa alaina alkur'anul karim na ba qauma lutin ko wa qauma salih wa qauma hud wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wassalam duk wannan ba mutane bane ba kungiyoyi suke da shi na barna ba Allah ya bayani wa qassa alquran alaina ma kana min min ghururi bani isra'ila fi dinihim wa dhikr abatilihim wa qassa alquran qisasan ukhra kathira wa dirasatu alfiraqi والمذاهب أيضا ليست للدعوة إلى بقاء مذهب على حساب مذهب باوي أنا كرنت وانا أنجوين ويدن أي كرا أجين وتمذهب أكن وتمذهب أجن وتأدور وتأكن وتأدور لا لا لا ولكنها دعوة إلى تنقية المذاهب من الشوائب التي أثارتها العصبيات والنعرة الطائفية muna karanta wannan kungiyoyi ne ba don komai ba don mu tsarkake mazhabobin nan da dukkan wasu abubuwa na kuskure da barna a shawa'ib abubuwa wanda suke sha'iba ne kuskura kurai da laifuffuka wanda kungiyanci da nuna ainihin wato ɗangaranci da ɓangaranci shine annaratu ta'ifiyya ba shi ya jawo mutane ba nuna kungiyanci bangaranci dangaranci mazhabanci dangarinmu ne wannan ba naku bane shi ne dangaranci dangaranci kai baka san kai ba bahaushe bane bai rabe ne kai to wa ala hadha fa yajibu dirasatu hadhihi al-firaq allati yamuju biha al-alam al-islami abu ne da yake ya muju kamojil bahar dukkan alamar islami yana fama da kungiyanci da rarrabuwan kan musulmi ko wa ma'rifatu makhatiruha adh-dhahira wal khafiyya ala al-islam fi makhatir adh-dhahira wa fi makhatir al-khafiyya wa ma'rifatu judhuriha me judhur tushe التاريخية وأقائدها المختلفة وأفكارها والهدف أيضا أيضا من دراسة الفرق والمذاهب aims and objectives na karanta waɗannan ƙungiyoyi bayanul aqaidul fasida wa tasaddi kariya li ahli wato bada tsaro ka kare kanka li ahli bid'i wal ahwa wal iftiraqi min sunanil huda wa min matalib ad-din wa ghayatihi bada kariya da addini wa min abwabil jihad wa ala darajatil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar wifqa ghayati da'awa wa maqasiriha kamar yadda zai dace da manufa ta da'awa da kuma iyakarta qala sallallahu alaihi wasallam jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum wa himayatud dini ma'ana dina cikin dalilin karanta kungiyoyi himayatud din wal aqida wal shari'a wal difa'i anha wa bayani ma yukhalifuha min matalib ad-da'wati ila Allah fa ad-da'watu ila Allah ta'ala tatadammanu ghayatayn la tasihhu ad-da'wa illa bihima wa huma rukunaha rukunaha ad-damir huna yarji'u ila ad-da'wa rukunaha rukuna ad-da'wa ar-rukun al-awwal taqriru ad-din wal aqida wal shari'a ko tabbatar da addini da aqida da shari'a wa ta'allumuha wa ta'alimiha at-ta'allum wa at-ta'lim mafhum al-farq tayyib wa nashriha wa al-amal biha ar-rukn ath-thani himayatu ad-din wa himayatu al-aqida wa himayatu ash-shari'a wa ad-difa'u 'an ash-shari'a wa bayan ma yukhalifuha wannan shine rukuna na da'awa wa kullu dhalika manhajul qur'an wa alayhi amalu nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ashabihi wa immati salafi wa huwa sabilul mu'minin wa mimma yajjur dhikruhu abin da ya dace a ambata anna ahamma shay'in yahussu alayhi alquran mafi muhimmanci abin da qur'ani yake kira akai wa min ajlihi anzalallahu ta'ala alkitaba wa arsala rusula huwa tashihul aqaid wa taghyirul mujtama'at gyaran aqida da kuma canja mujtama'at me mujtama'at environment na mutane inda suke rayuwa falihadha kana al-ilhahu fil qur'an naci da yawan maimaita shine al-ilhaha fil qur'an al-karim liyanzura an-nas ila sunan addi- a- a- a- sunan alladhina khalaw min qabl alqur'ani ya nace ta maimaita dan mutane su duba hanyoyin waɗanda suka gabace su wa hiya allati ala asasiha tatafarra'u wa tankhafidul almujtama'atu akan wannan rabe-rabe ko irin bayani da qur'ani ne ne na duba hanyoyin da suka gabata ake samun reshe-reshe na ainihin wato kungiyoyi wa ala asasiha yukafi'u Allahu ta'ala wa yu'aq wa yu'aqib wa hakanta ne Allah yake yin sakaya kuma yake hukuba wa alal bashari an yatafahhamu hadhihi sunan hatta yanalu rahmatullah wa yabta'idu an intiqamihi wa hunaka ahdafun natatalla'u ila tahqiqiha min khilali dirasati hadhihi al-firaq akwai abubuwan da sai mun zo karantawa zamu riske su insha Allah wa hiya ahdafun kathira masu yawa ne wa ahammuha fima ya'ti na farko mafi muhimmanci tazkirul muslimina bimajdihim wa quwwatihim karfi da fawa jarunta shine majd duk inda aka koya maka kungiyoyin nan bayani akan kungiyoyi kamar ana tunatar da kai karfin musulunci da fawar shi wa bima kana alai aslafuhum min al-izzati wal karama haythu kanu yadan wahida wa qalban wahidan na biyu laftu me laftu juyar da anzaruhum ma'ana juyar da karkato da kallon musulmi ilal halin ladhi ya'ishunahu wa mada lahiqahum wa mada ma lahiqahum da nisan abin da ya riske musulmi min al khasarati بسبب تفرقهم واستغلال أعداء الإسلام أسباب الفرقة أسوأ الاستغلال makiya musulunci sun yi amfani da opportunity na rarrabuwar kanku sun yi amfani mafi mugun amfani sun raba kanku suna kakkashe ku suna illata ku to ana so a tafsirihim bi mada istifadati adayil islami min tafarruqil muslimin fi madahibihim a nuna muku yaya makiyanku suke amfanuwa da rarrabuwar kanku wa aidan da'afuhum wa da'afu quwwatihim a nuna muku raunin musulmi kuma za a iya gane karfin musulunci za a iya gane raunin musulunci kuma a rarrabuwan da quwwatu wa da'afu quwwatu wa hada ma yasa ilayhi adawul islam wal muslimin na uku tafsirul muslimina bi asbabil khilafati ana so a nuna ma wai me yake jawo sabani dan kai ka kiyaye duk a cikin wannan littafin zamu karanta mu gane me yake kawo sabani dan mu daina allati mazzaqathum مزقتهم مزقناهم كل ممزق فيما سبق من الزمان أداء سابانيا مزق متانيا ررباسو ليشربوها بعد سبب ينذكو كياي أن يتدارسوا فيما بينهم بعزم قوي وصدق نية نية من كرفي من قسكيا فالفرقة تؤدي دائما إلى الضعف duk lokacin da aka rarraba to ana samun rauni kullum rarrabuwa tana kawo rauni ne Allah raba mu da rarrabuwa shi sa mu haɗa kai yafi abu na gaba taujihul umma islamiyya ila al-wuhda ko al-wahda haduwar kai fi ma bainahum wa dhalika bitarkizi ala dhamm at-tafarruq wa bayan masawi'ihi al-masawi jam so fa hadhihi al-furqa al-qatila rarrabuwar kai mai kisa kenan wa tilka dima allati uriqat jini da aka zubar araka ya riko ala marril qurun dukkan shekaru ɗaruruka ana ta zubar da jinin musulmi lan tufidil islam fi shay musulunci bai faru da komai ba bal nakharat izamuhu wa ad'afat muqawamatuhu sun kakkarya kashin musulmi ne da kashin musulunci gaba daya jini kuma ya zo a banza ba tare da fa'ida ba mukawama kai farmaki da kariya diya raunana litayyaratil ghadri wal istimar da kungiyoyin yaudara da kuma kokarin mallakar mutane su ne kawai suke danna mutane yanzu ku duba wata masifa wai yanzu ana takarubul amriki irani kun san wannan ka duba fa amerika da malam an raina hankalin mutane a duniya ka duba aka yi ta faɗa amerika da iran aka yi ta faɗa aka yi ta faɗa aka nuna wa duniya ba sa jituwa ko ai iran tana da nukiliya tana da kaza za a kai mata farmaki har an sa rana har an sa lokaci har an sa kaza yanzu iran ta shiga ta fara kama kasashen musulmi tana kakkashewa irin suriya har yanzu har yanzu ana ta kashe mutane amma wai yanzu da karshe sakamakon shine wai an samu wai za a kulla takarub irani amriki haɗuwar kai da jituwa da kulla alakar kasuwanci da mu'amala jiki da jiki tsakanin amerika da iran sun zama uwa ɗaya uba ɗaya da shi'a da iran shine majalisar ɗinkin duniya bayan an yi wani abin ta ɗauko kujera ta ba wa saudiya kujera babbar kujera ta ba wa saudiya kujerar da ba a taba ba wa musulmi ba ba a taba ba wa kasar musulmi ba ta ba wa saudiya don cin hanci akan wannan saudiya ta yi rafdin kujerar ta ce ba ta so kuma ba ta yadda da ta ƙarubul amurki irani ba yanzu rikicin da ake ciki kenan wai yanzu amerika wai za su haɗa kai da iran wai iran za su haɗa kai da amerika ka duba fa an gama ihu ana cewa dagutu dagutu dagutu daga ƙarshe za su haɗa kai ne su bisi ta kashewa duk wani ahalus sunna duk wani musulmi amerika ta haɗu da iran me ya saura ba abin da ya saura saudiya kuma ita ce awwal dhahiyya ita ce wacce za a fara kai wa farmaki daman ta riga ta zo wa america nan gurin duk da'ar da saudiya take wa america da ladabin da take wa america amma haka din nan bakin ciki ya ishi america akan lamarin saudiya so ita kuma iran a duniya babu kasar da take gaba da shi a duniya irin saudiya kwanan nan ina da shi a kwamfuta yana nan ina jin yana nan a cikin wannan laptop din dan gwata zaka iya dauka yan uwa ma a sa musu a abin nan wallahi dan shi'a aka kama shi a masallacin annabi a shabakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kurin ya ji yayi smartin malam lokacin da ake ziyarar nan yana zuwa ya zare azzakarinsa kurin ya tsula fitsari akan kabarin sayyidina Abubakar gashi nan a cikin wannan kwamfuta da gashi nan gashi nan gashi nan yana nan an sa shi a intanet ana yada ana aka kama shi wai an zo an yi mai haddi an yi mai bulala bulala ko ɗanka da zaka da ka wallahi tallahi sai ka mai sama da wannan kawai fa dan sanda ne ya rike shi kurum pat pat pat pat pat ko guda biyar ne ko shida ne ko bakwai aka yi masa wai shikenan kawai an ji an karɓi faso ɗinsa an ce kare sake dawa shikenan kawai fitsari fitsari fitsari kwanan nan ma aikin haji sai da suka zo suke zanga-zanga a madina a daidai kabarin annabi to shi yasa musulmi yana da kyau ku gane firak din kusan kowace kungiya kusan me asalinta dan duk kungiya idan ka santa to baka da matsala akan ta ban sani ko kuna fahimta na dalibin ilimi ana kiran kungiya kaza kamata ka santa ka san aqidar ta ka san ina ta sa gaba ko ku gane cewa akwai babban aiki a gaba wallahi yanzu abin da ake ciki kenan jini yana ta zuba yara jirajirai dubban dubata an kashe an rusa masallatai an kashe mata an kashe bayan allah ana nan ana yi kuma yanzu a iran ita ma wai so take ta zama wai ɗaya daga cikin ƙasashe masu fawa a duniya duk inda ta je kuma sai ta samar wa kanta nufobi shikenan mu muna nan muna zaune a masallaci kullum sai dai an yi abu addu'a mu ce ayi addu'a ba mu da tsari ba mu da shugabanci ba mu san ina muka sa gaba ba abu karami ya zo ya gagare mu ba mu da haɗin kai ba mu da komai sai da awar muna yin sunna kurum akan abin da bai kai ya kawo ba sai mu yi ta sabani da fada a junanmu yana nan ana ta yada duk masu karatu za su ji da kafafen watsa labari وكذلك بيان مزايا ومحاسن اتحاد المسلمين littafin zai bayani akan haduwar kan musulmi yana da amfani fa inna fil ittihad quwwa wa jam'uhum ala tariqin wahid wa khasatan anna al islam la yazalu hadafan litahajjum min ba'd al haqidin alai lalle musulmi ku sani cewa musulunci ba zai gushe ba wato kaman wata dama ne ga makiya musulunci su rinka kawo mata farmaki duk inda kaga musulunci to maki musulunci yana so ya kai mai farmaki sannan ma'rifatu ma yatrau ala al-aqida al-islamiyya sahiha min afkarin wara'a haddama afkarin haddama ra'ayi masu rusa aqida mukhalifa li haqiqati al-islam wa ta'alimihi ba'idatan an tariqi al-wadih ra'ayyuka da ake kawo mutane da sunan kungiyoyin addini wanda sun bar hanya ta kwarai ma'a rasdi tilkar harakati alal afkarin lati ya ƙomu biha ula'ika alkharijuna an tariqil haqqi was siratil mustaqim a bawa mutane a lura a ba su kariya da tsaro akan dukkan ra'ayyuka da ake ɗora mutane duk wata harka duk wani motsi da waɗannan waɗanda sun bar hanya ta gaskiya suke ƙoƙarin su yi wa hanya ta ƙwarai a nuna mutane su gane likashfi wa ta'ariyati daurihimul khatar fi tafriqi wahdatil umma dan a yayi a bude a yi tsiraici shine ta'ariya a yi tsiraicin kokarin da suke yi na hadari da rarraba kan haduwar musulmi wa izharu haqiqatihim litahdhir minhum wa bayani ma yaqumuna bihi min khidmati tilka al-afkar wa tarwijiha da yada in an ce tarwij propaganda yada propaganda min ajli darbil muslimi na ba'dhum bi ba'd ai ta yada propaganda dan a buga kan musulmi wa min al ajabi abun mamaki anna ada al islami min as sahayinati la yufarriquna baina al jama'at al islamiyya bil ighra'i bil mali wal amali wahdahuma ka duba irin yahudawa ba sa bambance wajen rudan musulmi da dukiya da burace burace na ƙarya ba yahudi zai halakar da kai da dukiya sannan zai kayata ma duniya in kai kaza za mu ma kaza za ku ci gaba za ku yi kaza za ku yi kaza bal innahum yuzawwiruna ba'd alwasa'iqi bayan wannan barnar da suke fa sai su je kuma su je su yi ƙaryar wasu rubuce rubuce allati tata'allaqu bi ba'd alfiraq alislamiyya almu'asira su shiga cikin wasu kungiyoyi da suke danganta kansu a cikin musulunci su shiga su yi rubutu na ƙarya su yada an yi ƙur'ani yahudawa a ƙasar nan yana nan a intanet ƙur'ani ne nasu suna da labirari tasu gaba ɗaya duk wata fatawa dot kaza dot kaza at islam saboda wai turawa da suke musulunta su shiga suna neman fatawa sai a ta ba su fatawa na halakar da su suna da buhari ɗinsu suna da duk littattafai da ka sani na ƙarya duk sun lalata duk suna da shi website na ƙarya sun fi nawa tazwiri alal islam dan a lalata musulunci abin fa da fadi wasu dawo aidan an yajidu a awanan fi ba'di duwal islamiyya sun samu masu taimaka musu a cikin wasu kungiyo wasu dauloli na musulunci min abna'il muslimin anfusihim malai ce cikin ƴaƴan musulmin akwai wakilan yahudawa ƴaƴan musulmin akwai wakilan yahudawa ko ma littafin al-islamu bila mazahib zaka ji ƙarin bayani وهذا الهدف من أهم الأهداف التي نسعى إليها من خلال من خلال دراساتنا للفرق والمذاهب كاغا wannan manufar shine mafi muhimmancin abin da muke kokari mu kai maka dan mu karanta wannan littafi wannan littafi zai wayar mana da kai ne akan abubuwan da suke faruwa a duniya na kungiyoyi da rabe-raben kansu da illolin da suke tafa da shi kuma dadin ta malami ne dan zamani ya hado da abubuwan da ke faruwa a irin wannan zamanin da kuma abin da ya faru a da بقاء الفرق الناجية والتي جاء ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه وان امتي ستفترق على 72 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه dalilin karanta wannan littafi ko dalilin karanta kungiyoyi a musulunci dan a gane wacce ce wahida din wa bi ziddiha tatamayyazu al-ashiya'u وصل حاضر هذه الأمة بماضي وصل حاضر هذه الأمة بماضيها أنا سوء حدا yanzu zamanin wannan al'umma da kuma da lokacin su abubakar da umar a yi linkin ɗinku ku gane fa tushen ku asalin ku kar a raba ku da wancan a kawo muku zancen ƙarya wa bayanu man sha'u wa juduril khilafati bainahum wallati addat ila tafarruqihim fi ma madha litadhir minha ai bayani me yasa ma mutanen farko suka samu rabuwa dan ku ku kiyaye wa aidan lirradd ala ulaika alladhina yuhawiluna da'wat almuslimina ila qat'i silatihim bi madihim wal bina'a min jadid da kuma kokarin raddi ga waɗanda suke cewa wai ku rabu da mutanen farko kasa akwai masu da'awar cewa ya za a ce wai komai sai sahabbai komai sai tabi'ai wai a'a ku zo ku gina naku musuluncin sabo albina'u min jadid malam su ma nan zamu zo kan irin waɗannan akwai masu wannan aqidar su ma wai dan me za a zo a ce komai wai sai an koma zamanin su annabi don komai sai lokacin sahabbai komai sai lokacin kaza akwai wannan fa tunanin fa kana kawo mai bayanin ya ce lalala dana min hada rabu da magana su abubakar su umar bar yi mana magana yanzu zamani me zamani ya kawo lokacin abubakar ba mota ba jirgi ba jirgin sama ba air condition ba waya ba telefon babu internet ba komai so zamani ya sha bamban wayewar bata kai ta yanzu ba yi mana magana yanzu yanzu mu tafi da zamani دراسة الفرق إن كان يبدو عليها أنها بمثابة جمع لتراث الماضي karanta kungiyoyin addini din nan zai iya nuna mana cewa za mu gane me waɗanda suka wuce suka bar mana na gado fa innahu yuradu min wara'i dhalika da'watu ulama'il muslimina ila al-qiyam bi darasatihi aidan kuma ko yana kuma kira ga malaman musulunci su yi karatu wa fasihi wa istikhraj al-haqqi min dhalik a fitar da gaskiya cikin abin da aka bari na gado wa istibadi kulli man كل واستبعاد كل ما من شأنه أن يخرج بالمسلمين عن عقيدتهم الصحيحة أن يسنتد da mutane akan duk abin da zai fitar da musulmi daga kan aqidar su ingantacciya aw yufarriqu kalimatahum ko raba kalmar su dirasatul firaqi wad da'wati ila al-ijtima'i wa ittihadi kalimatil muslimina wa nahnu nastati'u an naqula innahu min al-maysuri abu ne mai sauki an tataqarraba hadhihi al-madahib al-wahid المذاهب الواحد من الآخر في سهولة ويسر أي قوكرن حدو ودنا مذهبوبين أبني من سوكي وأن تلتقي في صواب الطريق لا سيحدوها أكن هنيا تريدي وأن تعتقد الجلسات كو تعتقد الجلسات والمؤتمرات التي تذللها المساحمة السماحة ويكون رائدها الخير للإسلام والمسلمين ما لا ينا سوي نونا منا رربوا كان دمو كي إن من تقول زما ميتين ميتين شيني عقد الجلسات كينا والمؤتمرات دا كومبرنس da za a rinka yin taro taro in dai taro ne mai sauki da kokarin sauƙaƙawa juna to insha Allah ta'ala zai jawo alheri ga musulmi gaba daya wal amalu ala muhawalati at-taqrib baina madahibin da kokarin hado mutane da araba su kuma yanzu kun ga abin da muke so mu kokarin gaya muku dole ne ahlus sunna dole ne ko da dadi ko ba dadi sai ka yi kokarin ka samu haduwar kanka da yan ɗariƙu saboda ya karfitina shi'a me yasa saboda 'yan ɗariƙa sun fi kusanci da kai a aƙida sama da 'yan shi'a su wallahi tasu da sauƙi ba ce akai ba barna ba akwai barna amma da sauƙi idan bala'i biyu ya zo ma dole ka zaɓi ɗaya to wanne za ka zaɓa ai sarufu to idan ba ku ƙoƙarin tafiya da su kuka sauƙaƙa wa kanku ba to su 'yan shi'an sai su ɗebe su su kwashe su ina fata ana fahimta su kwashe su idan suka kwashe su sai su haɗu da su da waɗancan sai su fada da ku su yaƙe ku a ɗebe jahilanku a ɗebe iyayenku a ɗebe ƙannanku a ɗebe kaza ɗinku a ɗebe kaza ɗinku so ina gaya muku a matsayin ku na ɗaliban ilimi wani lokacin ko lakca ko ta muhadara inda dai za a iya haɗuwa to a haɗu a gane akwai ɗan haɗuwar kai ko yaya ne ne yanzu kwanan nan akwai takarda tana nan wani dan hizba ya kama ita duka duka a cikin satin nan da ya wuce aka kira wani maulidi wai wai maulidin fiyayyen halitta alhadi sheikh ibrahim inyas fiyayyen halitta waye ake cewa fiyayyen halitta a garin nan wai ba manzan Allah bane to wallahi takardar tana nan kuma abin mamaki ka san waye ga yaci maulidin wani kasar gumin jagoran yan shi'a ne a garin nan a gidansa a kofar gidansa a wurinsa aka yi taron maulidin kuma aka kai to malaman ɗariƙan gaba ɗaya so sira'a ne yaƙi ne ake yi yanzu duniya ta canja ku duba america yanzu yadda take ta yadda saboda haɗarin da take gani na musulmi a kanta ta yadda ta haƙura da bala'in da take fuskanta ga iran ta haɗa kai da iran wani ɓangare na musulunci ta zo ta yaƙi sauran musulmi saboda ta san a duk ƙungiyoyin musulunci ba ƙungiyar da za ta yadda ta kashe 'yan uwanta musulmi in ba iran ba ai ɗanɗanawa suke suka gani ai sun ga suriya sun karanta ni suka ga a yanzu ashe iran za ta iya tsayawa ta yaƙi jama'ar da ba su yi ittifaki da ra'ayinta ba amerika ta gane wannan to in dai haka ne to bari su haɗa kai da iran ɗin in dai har za a iya zuwa a yaƙi wasu musulmi kuma ta gane ƙarara iran tana yakar saudiya tana yakar kuwait tana yakar masar tana yakar ina ne tana yakar waye tana yakar waye so ta ga bari ta hada kai da iran don ta samu hanya ta yakar musulunci da musulmai ya kamata ku zama kuna zurfafa tunani a matsayin ku na tullabul ilm na zamani ku yi hakuri barin karisa ku yi hakuri abubuwan da yawa wa akhiran abu na karshe fa inna adama dirasatil firaqi war raddi alaiha وإبطال الأفكار المخالفة للحق فيه إفساه للفرق المبتدئة in dai ba a karanta kungiyoyin addinin nan ba in dai ba a musu raddi ba in ba a lalata aƙidun da suke kai aka yi mutane bayani ba to wannan an buɗe kofa ne ga kungiyoyin yan bid'a an taf'ala ma turidu su aikata abin da suka ga dama wa an tadwa aidan ila kulli ma turidu min bid'in wa khurafat wa afkar an ba da dama ne ga 'yan bid'a su je su ta da'awa akan bid'a da shirka da khurafat gaba daya duna an tajida man yatasadda laha bidirasati wan naqd ta yanda wato kungiyoyin na bidiyoyin ba samu wanda zai kai musu farmaki waje yi musu raddi a rubutu da kuma yi musu naƙadi da challenging din su ba gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi al-hadith al-warida fi umma hadisan da suka zo suke magana a kan rabuwar al'umma abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na'am na'am na'am na'am malam kusan malamanmu na sunna da mutanen sunna na'am mu muke da wannan tunanin na mu kara hada alaƙa mu da su ta fuskar da a tota da shi'a na'am amma suna